أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته البر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna sha takwas ga watan ramadana hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama alif dubu da dari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da sha hudu a sha tara ga watan hudu miladiyan annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da biyu za mu ci gaba daga yadda muka tsaya a karatunmu na jiya cikin suratun nisa'i idan ba mu manta ba mun tsaya a aya na ɗari da ashirin da uku wanda Allah Ubangiji yake cewa laisa bi amani kuma wala amani ahlil kitabi mai ya'mal su an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira Allah Ubangiji wato yana gargaɗi ga duk wanda yake tunanin cewa shine yake wato kan gaskiya kuma bai tsaya ya bi gaskiyan ba ya tsaya ya cika zuciyansa da burace-burace kamar yadda yahudawa suka cika zuciyansu da nasara suka cika zuciyansu da burace-burace to Allah yana faɗi laisa bi amaniyikum ba burace-buracen ku bane shi a imani yana tare da aiki ne dole idan ka yi imani sai ka yi aiki idan ka ce zalla ka yi imani ba tare da ka yi aiki ka bi Allah ba to ya zama buri laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab ba burace buracen ku bane ba burace buracen ahlul kitabi bane man ya'mal su'an duk wanda ya aikata mummunan abin da Allah bai yarda da shi ba yujza bihi za a saka masa gwargwadon abin da ya aikata wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira ba zai taba samun wanda zai taimaka masa wato a gurin Allah ko ko wani majibanci masoyi da zai kawo masa ɗauki a gurin Allah subhanahu wa ta'ala ba. Aka ce wannan aya kamar yadda muka karanta a jiya, sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wato bayan saukan wannan ayan sun shiga damuwa matuka suna ganin wato imani ashe shine wato imanin da ya gwamu da aiki sai kuma suna tuna wato irin hafawatu da suke samun kansu a ciki na ƙananan laifuka gashi kuma Allah ya ce kowane irin aiki ka aikata za a saka maka akan wannan aiki saboda haka sahabban manzan Allah da yawa suka shiga damuwa imamu tirmizi ya rawaita daga sayyidina abubakar radiyallahu anhu sahabin manzan Allah lokacin da wannan ayan ta sauka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa ma sayyiduna abubakar ya ce amma anta ya ababakrin wal muminuna amma kai ɗin nan ya kai abubakar kai da muminai fatujzauna bi zalika fi duniya duk ƙananan laifukan da kuka aikata Allah ba zai bari sai kun je lahira ba a kama ku da wannan laifukan a tun daga duniya za a saka wato Allah ubangiji zai zai hukunta ku ko ko Allah Ubangiji zai saka muku da wannan laifukan a duniya hatta talqawullah har sai kun gamu da Allah wa laysa lakum zunubun ba ku da zunubi gaba daya wa amma al-akharuna amma wanda ba ku ba fayujma'u zalika hatta yujzaw bihi yawm al-qiyamati za a tara laifukan su sai ranar alkiyama a saka kowa da aikin da ya aikata komin kashinsa komin girmansa ma'ana wannan hadisin na al'imamu tirmizi yana nufin a muminai da sahabban maza Allah da sauran muminai idan ka aikata wasu ƙananan laifuka to Allah ba ba zai tara maka wannan laifin ya tambaye ka ran alkiyama ba a'a cin daga duniya irin ƙaya ya soke ka kana tafiya a'a ka ci tuntuɓe haka a'a ciwon kai ya kama ka haka a'a ka je wuta ya ƙona ka haka duk dai abin da ya same ka to Allah ubangiji zai maka kafara ko da ciwon kai ne ko da ciwon ciki ne ko da wani jarrabawa ne na damuwa to duk abin da ya same ka na jarrabawa to Allah ubangiji zai kankare kananan zunubanka da wannan abin da ya same ka na jarrabawa din aka ce manzon Allah ya rarrashi sayyidina Abubakar ya ce amma kai din nan ya kai Abubakar da sauran muminai to Allah ba zai tara muku wannan lodin sai ranar alkiyama ya zo muku da su ba a'a za a saka muku da su a duniya sai kuma gobe alkiyama Allah ubangiji ya haɗu da ku ba tare da kuna da wani zunubi ba Allah ya saka mu cikin muminai Allah ya saka mu cikin muminai na'am
ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيلا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا الله يتشي duk abin da mutum ya aikata Allah zai saka masa da wannan abin da ya aikata din saboda haka duk abin da mutum zai yi a duniya ya yi taka tsantsan wallahi duk abin da ka aikata ranar kiyama za a tambaye ka akai za a hukunta ka akai daban da ma abin da ka aikata da gangan da ganganci wallahi da ba za a tashi kiyama ba da an ci banza da mu saboda wanda suke zaluntar mu suna da yawa wanda suke cutar da mu suna da yawa amma kuma Allah ubangiji ya tara musu ranar alkiyama za a baka littafin ka ce ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba karanta littafin ka kawai sai a baka littafin ka ka ga sunan Junaidu ya fi sau ɗari cikin littafin ka ka zage shi ka ci namansa ka masa ƙarya an sa ka ka zage shi an sa ka ka yi mishi kaza ka yi masa ka sai ka ga littafin ka kawai yana cike da sunan wanda kake ta zagin sa shi ba sani ba saboda haka waɗanda suke aikata ayyuka daban da ma zagin malamai kaga mutum ya mayar da zagin malamai shine sana'ansa ya mayar da zagin malamai shine business ɗinsa ya zamanto kawai business ɗinsa shine zagin malamai to wallahi tallahi ya shirya ma ya shirya ma alkiyama ya shirya ma alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye sahabban sa yace atadruna manil muflis kun san waye matsiyaci suka ce a ya rasulullahi ai al muflisu fina man la dirhama lahu wala dinar matsiyaciya shine wanda bai da kofi ci wanda bai da dirhami bai da dinari annabi ya ce matsiyaci shine wanda ranan alkiyama zai zo ya zagi wani ya ci mutuncin wani ya yi ƙarya ma wani ya yi ƙazafi ma wani to ranan alkiyama wannan shine matsiyacin da zai zo ga ayyukan lada burjik yayi sai dai a kwashe ladan nasa a bayar ma wanda ya zazzage su ya ci mutuncin su ya musu kage-kage da kasafce-kasafce idan ladansa ya kare saura zalla zunubi yake da shi sai a yayi mo zunubin da waɗanda ya zazzage su suka yi sai a labta masa shikenan sai ya shiga lahira ya shiga wutan jahannama hoti ho ya shigo lahira da lada amma ya fita ba ya da ko sisi sabila da irin cin mutuncin da ya mayar na zagin bayan Allah wanda ba su ji ba ba su gani ba ba su ji ba ba su gani ba wa man ya'mal min as-salihati wanda ya aikata kyawawan ayyuka min zakarin aw untha namiji ne ko mace ne Allah baya raba tsakanin maza da mata Allah baya raba tsakanin maza da mata duk lokacin da wani abu ya zo na tafiya zuwa ga Allah to in Allah ya ambaci maza Allah ubangiji zai ambaci mata sabila da wato biyayya ma Allah ba a unusa yake ko a zukura ba a'a biyayya ma Allah yana cikin tsoron Allah ne inna karamakum inda Allah atqakum wanda yafi kowa girma a gurin Allah shine mafi tsoron Allah laysa lil arabiyyi fadlun ala al ajami illa bit taqwa balarabe bai fi bakin fata da komai ba sai da tsoron Allah namiji bai fi mace da komai ba sai da tsoron Allah wata macen zaka ganta mai rauni ce tana da rauni matuƙa amma kuma tana ƙololuwan mataki na bautan Allah da tsayuwa a gaban Allah da istiqama wanda maza dubu ba su da shi ba ga rabi'atul adawiyya ba rabi'atul adawiyya duk rana bayan sallah na farilla duk rana sai ta yi nafila raka'a dubu duk rana ta ce kuma ina wannan nafilan ne hadiya zuwa ga manzon Allah rabi'atul adawiyya tun tana karama Allah ya lullube ta bil inayatin rabbaniyya da kulawa na musamman daga ubangiji sabida da dama Allah idan yana son ka sai ya baka inaya ya kula da kai ya kula da kai ya kiyaye ka ya saddada takunka ya mayar da kai cikin tasrifinsa gaba ɗaya cikin abin da yake so ne to tun tana yarinya haka take aka ce ta taso cikin wato family haka wanda talakawa ne sosai to tun tana karama alamomi na imani da tsoron Allah suka tabbata a jikinta gaba ɗaya wata rana babanta babanta sana'ansa shine wato wato tsallakar da mahaya ruwa yana da jirgin ruwa mahayi idan ya zo zai tsallake ruwa sai ya hayar da shi sana'an babanta kenan wata rana babanta zai tafi zai fita sai ta ce ya kai babana kar ka yadda ka ciyar da mu tana yar shekara takwas tana yar karama kar ka yadda ka ciyar da mu sai daga dukiyan halal sai ya tsorata yana mamakin ah wannan faɗa mata aka yi ta faɗa mun ko kuma cikin hikimanta ne ta iya faɗa mun wannan magana sai ya tambaye ta ya ce to idan ban samu halal ɗin ba fa sai haramun na samu ta ce wallahi ko haram ko da baka samu halal ba sai haram to kar ka kawo mana haram saboda ba za mu iya ɗaukan yunwa ina ata ta tsiyanta shine mu ji yunwa to za mu iya jin yunwa mu haƙura amma ba za mu iya ɗaukan azaban wutan jahannama ba sai ya gane cewa maganan wato daga zuciya ne magana ne daga imani ba wai saka ta aka yi ta faɗa ba abida ce zahida ce bi ma'anar kalima maza suna zuwa gidanta ta darraba su zuwa ga Allah ta'ala mata suna aka ce akwai ranar da ta shige hanya ta ga ladani yana kiran sallah tana ta mamakin ana kiran sunan Allah ladanin akan dutse yake kiran sallah ya tana mamakin zai iya yiwa a kira sunan Allah akan dutse dutsen bai jijjiga ba sai da ta bari ya gama kiran sallah sai ta hau kan dutsen ta ce Allahu akbar tana kabbara dutsen ya fashe ta faɗo akan dutsen saboda imaninta law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah to ita tana daga cikin tabi'ut tabi'ina tana daga cikin alkurunul mufaddala tana daga cikin wanda aka fara samo nau'in wato al'ishkul ilahi nau'in soyayyen Allah na al'ishku a gurinta wanda sufiya ce ta gaske majazubiya ce saliha ce kutuba ce arifa ce wanda duk wani abubuwan da sufaye suke karbowa na abubuwa da yawa sukan samu akwai abubuwan da yakan biyo ta rabi'atul adawiyya din mace ce mace ce saboda haka kar ka zo kana tinkaho kana fankama arrijalu qawwamuna 'ala nisa idan haka kawai kai gaba kake da mace kana a ba anan qawwamuna 'ala nisa ba ana maganar kafi ta daraja bane ba haka yake nufi ba arrijalu qawwamuna 'ala nisa ana nufin ku ne Allah yayi ku tsayayyu akan mata duk wani abin da ya shafi kulawa da rayuwar ya mace to Allah ya ajiye shi ne a hannun ɗa namiji shi dai samo mata ci tana gida ya samo mata sha ya kula da rayuwanta ya kula da mutuncinta ya kula da komai nata da suturanta shine zai kula da shi shine ma'anan qawwamuna 'alan nisa ba wai qawwamuna 'alan nisa da su musu tsayayya su yi ta musu bankaura suna musu tafawul suna musu girman kai ba haka bane ai duk wani namiji mai daraja ta kafan mace ya biyo ya samu wannan daraja kullu rajulin azimin wara'a imra'atin azima kowane mutum mai daraja ya biyo bayan wata mace mai daraja ne shi yasa aka ce la yukrimuhunna illa karimun ba mai girmama mata sai karimin mutum mai daraja ba mai wulakanta mata sai la'im wala yahqiruhunna illa la'imun ba mai wulakanta su sai sai lalacacce sabila da mace ita ce komai ita ce duniya idan babu mata babu duniya ko kar mata su ce ina musu kirari wai ko ina tsoron wani abu ne ba haka bane haka yake a gurin Allah da manzon Allah صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى wanda ya aikata kyawawan ayyuka daga maza namiji ne mutum ko mace ne wa huwa mu'minun amma aikin yana gwame da imani kaga a nan wajen Allah ya gwama al'amalu ma al'iman kaga ashe suna tare ne mutum ba zai ce shi mumini bane bai yi aiki ba sannan mutum ba zai ce ya yi aiki sannan kuma shi ba mumini bane wannan yana nuna maka duk abin da ka aikata idan babu imani wannan abun na banza ne Allah ba zai karɓa ba kuma yana nuna cewa duk imaninka idan baka yin aiki imaninka na ƙarya ne ba tabbatacce ba ne shi yasa Allah ya ce wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun shi din nan mumini ne da gaske yayi imani da Allah fa ulaika yadkhuluna al-jannata za su shiga aljanna wala yuzlamuna naqira Allah ba zai zalunce su ko da da digon da yake bayan dabino ba Allah ba zai zalunce su ba kaga nan Allah da yace wa man ya'mal min as-salihati min zakarin aw untha wa huwa mu'minun yana nuna maka ashe wanda ba mumini ba ma zai iya yin aiki mai kyau a duniya yayi sadaka ya tona bohol yayi abin da Allah yake so sai iya amma sai dai ya amfane shi a duniya ba zai shiga aljanna ba ranar alkiyama ba zai amfane shi ba iyakan aikin kafiri wanda ya aikata na kyautatawa to a saka masa da wannan abin a duniya amma a lahira kan bara a saka masa da shi ba a lahira kan dan wuta ne ba wani aikin da zai yi tasiri a gurin Allah tare da kafirci babu shi wala yuzlamuna naqira ba da a zalunce su ba ko da da naqiran dugon da yake bayan dabino Allah ya tsare na'am ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا
ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا الله أبنجي يتي ومن أحسن دينا waye ya fi kyan addini wani irin kyan addini ne fiye da a ce mutum aslama wajhahu ya miƙa wuyansa ya sallama inkiyadinsa lillahi ma Allah wa huwa muhsinun yana mai matsayin muhsini menene ake nufi da wa huwa muhsinun addinin musulunci yana da mataki guda uku al-islam wal iman wal ihsan kaman yanda yake cikin ingantaccen hadisi wanda al-bukhari ya rawaita hadisin nan na biyu cikin arba'unan nawawiyya ko wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sayyidina jibrilu ya zo masa ya masa tambayoyi al-islam wal iman wal ihsan al-islam shine musulunci wanda shine zahirin aiki wanda yake bayyane wanda idan dai mutum ya ce la ilaha illallah ya yi azumi ya yi sallah da sauransu to shi musulmi ne amma ana son musuluncin nasa ya zamanto ya gaskata da zuciyansa to daga al'islamu sai a nemi ya zama mumini ya samu al'iman al'iman shi ne ayyukanka sun gaskata abin da zuciyanka yake tafiya da shi gurin Allah ba za ka zo kana yin aiki zuciyanka aka san abin da kake aikatawa ba ba za ka zo kana ce ai gaskiya kai baka da gaskiya ba ba za ka zo kana kana kana ce a so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai baka samu kamalan san manzon Allah ba ba da ka zo kana ayyuka zahirinka ya saba wa baɗininka ba shi yasa aka ce a sufi man safar lillahi sara'iruhu ainihin sufi shine wanda duk ayyukansa in ya aikata a zahiri to haka zuciyansa yake kunshe wajen girmama Allah da imani a baɗininsa don haka musulmi yakan iya aikata kowane irin kaba'i kowane irin sako musulmi zai iya yin zina musulmi zai iya yin sata musulmi zai iya shan giya musulmi zai iya kisa musulmi zai iya ma dama ya ce la ilaha illallah duk waɗannan abubuwan zai iya yi amma mumini ba zai iya yi ba sai za idan ka zama musulmi to ana kiran ka zuwa ga ka shigo al-iman al-iman shine ka bauta ma Allah da gaskiyan imani الناس هلكا إلا الآلمون كو والآلمون هلكا إلا العاملون والعاملون هلكا إلا المخلصون والمخلصون على قدرهم duk mutane sun halaka sai malamai duk malamai sun halaka sai wanda suke aiki da ilimin su duk masu aiki da ilimin su sun duk masu aiki da ilimin su sun halaka sai masu ikhlasi to al-imani shine ka tsarkake aikin ka ma Allah ta'ala ka ji tsoron Allah ta'ala ka samu at-taqwa was-salahu tsoron Allah da kuma salihanta ka zama salihin bawa shine al'iman shi kuma al'ihsan shine ka iso kololuwan abun da ake nema an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta ma Allah kaman kana ganin sa idan kai baka ganin sa Allah ubangiji yana ganin ka shine kullun da ka ji malamai suna faɗa mana wato akwai shari'a akwai tsarika akwai haƙiƙa shari'a shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi da abin da da bawansa da dan cikin bawan da can cikin duka yana cikin shari'a ne shi kuma tariqa shine wato kamar dai misalin da zan mana shine jawabin da Abul Hamid al-Ghazali yayi a cikin Ihya'u Ulumuddin dangane da tauhidi yana da kishru yana da lubbu yana da lubbul lubbi a wani bayanin mai faɗi yana da kishiru yana da kishirul kishiri yana da lubbu yana da lubbun lubbi idan ka ɗauki ƙoyi to za ka ga farkon ƙoyi akwai ɓawo za ka ɓara wannan ɓawon ka aji dan ba ɓawon za ka ci ba a ciki kuma akwai wani fari farin dai yana da daɗi amma kana allah allah ka cinye farin ka je kan ɗan da yake can cikin to musulunci wato shari'a ɓawon nan nasa shine al-islam dan cikinsa shine al-iman can cikin abin da ake nema wanda yafi komai daɗi shine al-ihsan an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta ma Allah kamar kana ganin sa idan baka ganin sa ka tabbatar da cewa shi Allah ubangiji din yana ganin ka shi yasa imani mataki mataki ne wato abinda kai kake ji a zuciyanka na imani wanda bai kai ka ga baya jin wannan abun abinda na sama da kai yake ji kai da baka kai shi ba baka jin wannan abun makami makami ne matsayi matsayi ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sabiya da shine yake kololuwan imani yana ce masa habbansa law ta'lamuna ma a'lamu labakaitum kasiran wala dahiktum qalilan ko la dahiktum qalilan wala bakaitum kafiran da kun san abin da na sani da kun yi ta kuka da dariyan ku ya zamo dan kaɗan ne sabiya da yana kololuwan imani to imani mataki mataki ne amma kololuwan abin da ake nema ga kowane mai tafiya zuwa ga Allah shine ya zama muhsini idan ya zama muhsini anan ne dai zama al'arifu billahi ko ya samu abin da ake cewa al'arifun rabbani idan mai rainan muridai ne shi sai zama al'arifun rabbani wato arifin da yake rainan mutane zuwa ga sanin Allah ta'ala shi yasa maulana shakku ahmadu tijani da yazo yace akwai al'ibada akwai al'ubudiyya akwai al'ubuda al'ibada shine ka bauta ma Allah a makamul islam tare da yinkun yawan saɓon da kake aikatawa kai dai musulmi ne baka bar musulunci ba al'ubudiyya shine ka bauta ma Allah a makamul iman amma kana tafiya zuwa ga Allah da kaskanci irin na ubudiyyanka kana tabbatar da cewa kai bawa ne Allah ubangiji ne al'ihsanu kuma shine ka batar da samuwanka a gaban samuwan Allah ba da samuwa gaban samuwan Allah bana da wani wato bana ganin komai idan ba abinda Allah ke so ba idan ba abinda Allah ya yarda da shi ba shine abinda Ibn Taymiyyah yake faɗi cikin wannan littafin nasa mai sunanta al'ubudiyya ko yana faɗin li'annahu fana bi mazkurihi an zikirihi wa bi ma'rufihi an ma'rifatihi wa bi mashhudihi an shuhudihi yana bayani akan fana'i yace akwai matakin da mutum zai kai ga fana ya ƙare bimazkurihi da wanda yake ambata an zikirhi gabarin tuna kansa wa bi ma'rufihi da wanda yake sanin shi an ma'rifati gabarin sanin kansa wa bi mashhudihi da abin da yake shuhudin sa gabarin shuhudin kansa to kololuwan matsayin shari'a shine al-ihsan al-ihsan shi yasa wanda ya samu kansa cikin almuhsinuna sune suke tafiya a ɗariƙun sufaye muna roƙon Allah kuma ya bar mu cikin ɗariƙun sufaye mu bauta ma Allah mukhlisina lahuddin albarkan manzon Allah shi yasa ibnu taymiya yayi bayani akan waɗannan al-shari'a da al-tariqa da al-haqiqa ku nemi al-furqan baina awliya'ir rahmani wa awliya'ish shaiɗani shafi na 97 za ku ga bayanin da yayi akan al-shari'a wa tariqa wal haqiqa ya yi bayani wanda bayanin dai ba yi da faɗi amma bayani ne a takaice wanda duk mai neman haske dai a farko farko mubtadi to zai iya samun wato abin da zai zai zai zai yi na guzuri dangane da abin da ake nufi da shari'a da al-tariqa da al-haqiqa wa man ya'mal min as-salihati wanda ya aikata kyawawan ayyuka min zakarin namiji ne au untha ko mace ce fa ulaika yadkhuluna al-jannata wala yuzlamuna naqira wa man ahsanu dinan wane ne ya fi kyan addini menene addini addini shine al-islam inna dina inda Allah al-islam addini a gurin Allah shine musulunci ba wani addinin da Allah ya sani a gunsa idan ba al-islamu ba shi yasa Allah ya ta mana wasiya da musulunci din Allah yana maƙulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Isma'ila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim a can yace wa nahnu lahu muslimuna al islam musulunci shine mahadan dukkanin annabawa gaba ɗaya suna kira ne zuwa ga al islam addini a gurin Allah shine al islam shi yasa ma'anan addinu a lugha bi mafhumin lughawi shine al jaza sakamako dana ya dinu dinan kama tu dinu tu danu ko kaman a yanda kai haka za a maka ma'ana yanda ka san'anta haka da a saka maka da abin da ka san'anta ko ba haka ba ma'anan addini shi yasa Allah ya ce maliki yawmiddin mamallaki ranan yawmil jaza ranan sakamako ko ba haka ba ma'anan addini shine duk abin da ka aikata da a saka maka da wannan abin da ka aikata din an gane to idan muka duba da mu ga addinin musulunci kiyam ar-ruhiyya da kiyam al-insaniyya na addinin musulunci babu wani abin da ya zo da shi a tsarin bil'adama ba wani abin da bil'adama ya zo da shi na wayewa ko na ci gaba fiye da abin da addinin musulunci ya zo da shi mabanul bashar babu shi qiyamul akhlaq alqiyam al'insaniyya wato halaye da mu'amala da yadda mutum zai gina rayuwansa spiritually da yadda mutum zai gina rayuwansa madiyya da ma'anawiyya duka addinin musulunci ya shimfiɗa wannan gabaki ɗaya shi yasa wallahi duk wanda ya bar musulunci yayi asara duk wanda bai kalli musulunci da sifan da abinda manzon Allah ya zo da shi ba yayi asara saboda haka muna kiran duk wanda ba musulmi ba yana sha'awar musulunci wallahi addini musulunci addini ne na sauki manzo Allah shi yake ce mana yassiru wala tu'assiru bashiru wala tunaffiru kuna saukakewa kar kuna tsanantawa kuna albishir kar kuna hore mutane gabarin rahman Allah a wannan kwanakin kullum sai na yi bayani akan yanda wasu daga cikin masu da'awan addinin musulunci suka fake da maganan interfaith suna son su su kawo tsatsauran ra'ayin addinin ra'ayin riƙau wanda za ana hallaka mutane ta dalilin wannan da sunan alwala'u wal bara'u wanda suka ɗauka suke tunanatawa a tsakanin wallahi wallahi wallahi fitina ce wannan abin da suke so su dasa shi yanzu fitina ne wallahi aqidan boko haram ne a cikin sa a ɓoye wallahi kun ji na faɗa muku wallahi kar ku ga ina ta daga kumfan baki ina magana akai yau na yi gobe na yi wallahi na san sharrin waɗannan mutanen abin da yake ɓoye a cikin wannan tunanin nasu ba wai su damuwansu ke warul adiyan ba ba shi ba ne ba damuwansu maganan interfaith wai a zauna tsakanin kirista da musulmi a'a damuwansu shine wanda yake cikin musulunci masu fitar da shi ta wanda su ce ba musulmi bane shi saboda wato su a gurinsu ba su da malami wanda suke ɗaukan fatawansa sama da ibnu taimiyya to ibnu taimiyya shi idan muka duba ta'arifin da ya yi ma alwala'u wal bara'u manzurin alwala'u wal bara'u a gurinsa manzuri ne na ta'addanci kar ku daɗa kar ku ƙara manzuri ne na ta'addanci ta cikinsa za a halarta zubar da jini ne da zaman da a halarta zubar da jini ne da a hana zaman lafiya ne kawai yasa ba za mu yarda ba mu duk lokacin da ka zo kana nashe damu da Allah kana biɗanmu kana mu kana son ka zo ka haɗa kai da mu a wani lokaci wallahi mun san ɗan an jima guri yana guri kana samun muradinka a gurinka mu ba musulmi ba ne mu mun sani mu mun sani kuma su ma sun sani saboda haka za ka ga suna ta ɗaga jijiyan wuyansu alwala'u walbara'u a'a intafe wahadatul adiyan kaza kaza kaza su a gurin su fa su kaɗai ne musulmi duk wanda bai bi wannan manhajin su na salafiya ba duk wanda bai bi ibnu taymiya ba ba fa musulmi ne cikakke ba gurin su ba fa kuma ibnu taymiya shi ya zo da duk irin waɗannan ra'ayi masu tsauri din wanda a cikin littafinsa ɗaya ya ce za a kashe mutum a kashe a kashe ya faɗa sama da guri tamanin a guri a littafi kwaya ɗaya cewa yayi niyyar sallah ka zo da ka kabbara sallah ka bi liman ka ce nawaitu salati nawaitu salati zuhuri kayi niyya ka, ka bayyana niyyar ibnu tamiya ce da ne muka tuba in baka tuba ba da a kashe ka duk wanda irin ɗan masu shiga jeji suke sukan sukan kamo macizai suna ci yace duk wanda aka same shi yana cin maciji da a nemi ya tuba ba idan bai tuba ba za a kashe shi irin wannan kisan a kashe a kashe shi ne fa abin da suke so su shigo da shi da sunan kalman alwala wal bara wallahi na arifu haza hakkal ma'arifa mun sani sar mun sani sar saboda haka na faɗa na ƙara faɗa kuma kullum ina faɗa ba don Allah suke faɗa da wannan abun ba domin su daɗa kawo wani ra'ayin riƙau ne da za a kafa shi a cikin al'umma wanda nan gaba za a halatta tsartar da jinin jama'a wallahi shi ne ina ba da haƙuri ma wasu daga cikin jama'an salafiya da suke bibiyan karatuna wasu jama'an ku su suka jawo wannan maganganun duk suke fitowa su suka jawo muku kuma su waɗanda suke ta wannan kumfan bakin suna haushin magana a interfet kafin ku je ku yaɗa ni na zama ɗan interfet ku je ku yaɗa ku yaɗa ni na zama ɗan interfet gobe idan Allah ya kai muku halatta jini na kawai gobe gobe jini na ya halatta kawai halinsu yake saboda haka ko da yaushe mutum ya zauna ala hadarin la ya'alunakum khabalan wadduma anittum qad badat al-baghdha'u min afwahihim kuma wa ma tukfi suduruhum akbar ba su ƙaunan su ga wani alkhairi daga jama'an sufaye jama'an manzan Allah ba su ƙauna suna gamawa da wannan maganar da su dawo kanmu a gurin mu ba a gurin su mu ba musulmi bane eh mu ba musulmi bane Allah ubangiji ya kiyaye mu wa man ya'mal min salihati wa man wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi ba wani wanda yafi kyautata addini kaman wanda ya mika wuyansa ga Allah ya bi Allah wa huwa muhsinun yana mai kyautatawa wattaba'a millata Ibrahim hanifa kuma ya bi addinin annabi Ibrahim hanifan wanda shine addini wato addinin nan da ɗaɗɗe da Allah Ubangiji ya gina annabawa a kai gaba ɗayansu annabi Ibrahim shine abul anbiya gaba ɗayansu dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi cikin wani hadisi wanda al-Imam al-Baihaqi ya rawaita yana cewa إني لمكتوب عند الله خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته وسأخبركم بأول أمري أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي إيسى yace ni din nan rubutacce ne a gurin Allah ni cikamakin annabawa ne wa inna adama annabi adamu lamun jadilun fi tinatihi yana kwaɗe cikin tabansa fa sa ukbirkum bi awwali amri zan baku labarin farkon al'amari na ana da'awatu abi ibrahim annabi yace ni ne addu'an babana annabi ibrahim wani addu'a annabi ibrahim yayi rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika ko wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim ko addu'an annabi ibrahim ya Allah ka tayar da wani annabi daga cikin su shine annabi muhammad yasa ana ana da'awatu abi ibrahim wa bisharatu akhi isa ni ne bisharan dan uwana annabi isa kuma ni ne hasken da mahaifiyata ta gani lokacin aihuwa na ta ga haska ya ya fito daga jikinta ya haska mata katangun rum da katangun faris to wannan addini na annabi ibrahim shi annabi ibrahim shi khalilur rahman ne kamar yadda Allah ya faɗa mana wattakhadha Allahu ibrahim khalila Allah ya rike annabi ibrahim badadi menene ake nufi da khalil khalil shine wanda wato idan aka ce khalala duk da an yi sabani akan menene ake nufi da khalil din wasu sun ce daga hulla ne soyayya wanda take da ƙarfi wasu kuma sun ce daga wato wato wato takhallal wato kaman cikin wato wato kofofin abu ayi takhallul a cikinsa a shiga a ciccike kofofi din to shi annabi ibrahim ya ciccike kofofin zuciyarsa sai da ya samu cika na soyayyan allah yasa aka kira shi da khalilur rahman shi yasa aka kira shi da khalilur rahman duk da dai an yi saɓani akan bambancin da yake tsakanin khalilu da habibu shi manzan Allah shi habibullahi ne wata rana manzan Allah ya fito sai samu annabawa na ta taɗi a sahabbansa suna ta taɗin annabawa nan ya ce babu wanda ya fi ban mamaki kamar annabi isa shi ne wanda Allah ya mai da shi ruhinsa ko ya ce babu mai ban mamaki kamar annabi ibrahim shi khalilur rahmani ne wani ya ce babu mai ban mamaki kamar annabi Musa shi kalimullahi wanda ya ce a ba mai ban mamaki kaman annabi Adamu istafahu Allah annabi sai ya ce to daji duk maganan ku duk maganan da kuka faɗa naji naji maganan ku Musa kalimullahi wa huwa kadhalik wa Isa ruhullahi wa huwa kadhalik wa Ibrahim khalilur rahman wa huwa kadhalik wa Musa najiyullahi wa huwa kadhalik annabi ya ce ala wa ana habibullah ni kuma ni ne masoyin Allah to wannan habibullahi din sai wasu suka ce wannan matsayin habibullahi din ya fi matsayin khalilur rahman duk da cewa akwai wanda suka ce khalilu ya fi habibu suka ce sabila da faɗin manzon Allah law kuntu muttakhizan khalilan lattakastu ababakar da zan riki wani ya zamanto khalili na da na riki abubakar he dai babu annabi a bayana ko ko kuma an ce ya faɗa masa sayyiduna umar ma law kuntu muttakhizan khalilan lattakhastu umara da a ce da a baya na zan wato da a ce zan riki wani ya zama badaki na bayan Allah to da zan riki Umar sai wasu suka ce to khalilullahi ya fi habibullahi amma maulana shekul islam alhaji ibrahim yans a littafinsa nujumul huda fi kauni nabiyina afdalu man da'a ila Allah wahaba ya yi bayani mai zurfi akan bambancin habibu da khalilu shi habibullahi matsayinsa daban ne sabila da mahabbar ubangiji ita ce gaba da kowane matsayi idan an ce hulla ɗaya ne daga cikin nau'o'in soyayya hulla idan an ce hubbu kuma shine ainihin indararan shine ainihin rizabuwan da kowane irin nau'in soyayya yake fitowa a cikin ta alhub shi yasa wasu suka ce abinda ake nufi da alhubbu wato an ɗauko shi ne daga habba habba ƙwaya a zuciya akwai wani ƙwaya a can cikin zuciya akwai wata suwaidan ƙwaya baka wanda daga ita ne oxygen na numfashin rayuwar mutum da abu da bugawar zuciyar mutum duk daga nan yake fitowa sai aka kira hubbu da sunan wannan wato abin da yake cikin tsakiyar zuciya ɗin habba an tambaye su menene hubbu sai suka ce alhubbu mailun bila nailin ka karkata zuwa ga masoyi ba dan kana neman wani abu ba sai domin soyayyarsa sai domin soyayyarsa to shi habibullahi matsayinsa zai roƙa a gurin Allah kafin ya roƙa Allah zai bashi matsayinsa a gurin Allah duk abin da za a ba ma wani kafin ya nema za a bashi ga annabi Musa yana cewa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ga annabi Muhammadu Allah yana cewa alam shrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqada dhahrak wa rafa'na laka zikrak ga annabi Ibrahim yana cewa la tukhzini yawma yub'asun yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim ga annabi Allah yana yi alkiyama kirari da yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wallazina amanu ma'ahu nuruhum yas'a bayna aydihim ko wa bi aymanihim ranar da Allah baya kunyata manzan Allah kaga ga annabi Ibrahim yana ce kar a kunyata shi gashi amma Allah yana ce alkiyama ma kirarin ta shine ran da Allah ba zai kunyata manzan Allah ba aka ce wannan shine matsayin hubbu matsayin habibullahi kenan matsayin habibullahi girman sa a gurin Allah girma ne mutlaki wanda ba yi da kaidi ba a san iyakan girman ba ba a ma san a ina ne za a riski matsayinsa ba sallallahu alaihi wasallam to shi annabi ibrahim khalilur rahmani ne kaman yadda wato ya tabbata cikin ayan alkur'ani wannan da muka karanta kuma na faɗa mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a wani hadisi law kuntu muttakhizan khalilan lattakhastu Aba Bakrin khalilan da a ce zan riki wani ya zamanto badadi na da na wato da na riki sidina abubakar ya zamo wato da na riki sidina abubakar ya zamo badadi na a wani ruwayan kuma sayyidina umar ibn al-khattabi radiyallahu anhu na'am walillahi ma fi samawati walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu bi kulli shay'in muhita walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu bi kulli shay'in muhita walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi da Allah ya ce ya rike annabi Ibrahim a matsayin Khalil sabila da irin tauhidinsa da ikhlasinsa da yadda ya tsarkake soyayya ma Allah lokacin da ya bayyana wa jama'ansa da tauhidi tsantsan tauhidi na cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah suka karyata shi ya bar su suka fita gurin wani bikinsu ya shiga ya sassare gumakansu ya rushe gumakansu gaba ɗaya da gatari ya rataye gatarin a ya bar babban gunki ya rataye gatarin a kafadarsa suka dawo man fa'ala hadha bi alihatina inna sami'na fatan yuqalu lahu ibrahim waye ya sassari allolinmu mun ji wani samari ana ce da shi ibrahim aka kira shi ya zo ya ce a wannan ba ni bane ba ga babban ba ku ga babban da gatari ba ai sun masa laifi ne ya musu umarni ne suka giji kenan sai ya hukunta su kawai karkara yana mana hankali wa'innan suna magana ne sai ce ah yanzu za ku bauta ma wanda ba su magana ba su ji ba su gani ba za su amfanar da ku da komai ba ya musu wannan martanin ai Allah ya faffada mana irin martani wato sa'insa irin mujadala irin tattaunawa muhawarar da ta faru tsakaninsa da mutanen Namarun a can suratul Baqara ma alam tara ila allazi hajja ibrahima fi rabbih an ataahu Allahu al-mulk iz qala ibrahim rabbi allazi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر فبهت الذي كفر نمروز يسك أكا كاوش سي أنا أهوي وأميت namarud yake faɗa ma annabi ibrahim yace ni din nan da ka ganni yanda ka ce ubangijinka yana rayawa na kashewa ni ma ina da ikon na raya ina da ikon na kashe waɗannan mutane guda biyu da aka kawo su aka yanke musu hukuncin kisa kai je ka na raya ka ka ci gaba da rayuwa kai kuma a tsince kanka aka tsince kansa to na raya na kashe ka ga wani rainin hankali na annabi ibrahim ya ce to ta nan ka fito to ni kuma zan nuna maka ilimin mu na annabawa qala ibrahim fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al-mashriq Allah ubangiji yakan zo da wata ta fito ta ina ta gabar fati biha min al-maghribi yanda zaka tabbatar min kai Allah ne yanzu yanzu rana ta dawo tana fitowa ta yamma fa buhita allazi kafar nan marud ya kunyata to haka da suka zo suka ga an sassara allolin sai suka ce a'a to qala harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ku kama shi ku kona shi ku taimaki allolinku in za ku aikata shikenan sai aka ce a yi kirare aka yi ta kirare kirare wata uku aka yi ana haɗa kiraren itacen da da a kona ibrahim wata uku ana shirya kirare mace mai ciki ma tana bakace idan dai ta aihu sai ta kawo wannan kiraren bakace take yi ma bayan an gama tarawa aka ɗaure shi da aka girka wutan wutan na ci ana shawarin yayi za a yi ma a jefa shi cikin wutan sai shaidan ya zo da shawari ya ce na ga yadda ake yin almanjanik majajjawa ko saboda haka ku jefa shi da majajjawa abinda Allah ya tanadar na jefa 'yan wuta ranar alkiyama kenan to ku yi majajjawa suka yi majajjawa suka ja shi cikin majajjawa suka harba shi kafin ya isa kawai sai mala'ika jibril ya zo ya tare shi ni ne jibrilu aminul wahayi Allah ya ce na zo na taimake ka sai ka taimake ni ya ce amma ilai ka fala inda kai za ka taimake ni bana bukata kai za ka taimake ni ka bar ni kawai mala'ika mika'il ya tare shi ya ce ni ma na kawo ɗauki ne Allah ya ce kar mu bari a ƙona khalilinsa na so ka mun umarni ruwa ya fito ta ƙasa ta sama na yi busan iska wutan ya mutu ya ce amma ilai ka fala Allah ni ne ya ce ya rike ni bada'i saboda haka bana neman wani ya kawo min ɗauki shi Allah nake jira ya kawo min ɗauki yanan suka yana isa cikin wutan kuma sai wutan ta zama bardan wa salaman kulna ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim yasa duk yanda makiya suka shirya maka gadan zare wai baka sani baka bar tunanin wai ka san gadan da zaren da makiyanka suke shirya maka ka bar su su shirya maka kana dalewa za ta zama jirgin sama ka tashi kai musu nisa kana dalewa su sun shirya maka ka fada a ciki kana takawa ka fado kai kuma kana takawa kawai sai ta yi sama da kai أريه نفسك من التدبير إن جئنا عطاء الله سكندر أريه نفسك من التدبير فما قام به غيرك لا تقم به لنفسك ka hutar da kanka ga barin wai yadda ake shirye-shirye da dabarbaru da sauransu bar masu makirci su shirya makirci kai kuma ci gaba da aikinka kawai Allah Ubangiji zai mayar da makircin sun ya zamo bala'i a kansu eh annabi ibrahim yana fadawa cikin wuta sai allah ya ce kullu na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim ki zama sanyi da aminci mai ibrahim bishiyoyi suka fito cikin wutan suka yi tsiro aka kawo masa abincin aljanna aka saka masa gadon zinare yana kwance yana hutawa sama da sati daya sai ga na maruzu da fadawansa an zo yana tafiya ya leko ainihin ramin da aka tuna yana ce ya ibrahim ka tabbatar da allantaka na kawai sai ji annabi ibrahim ya yi magana sha baka mutu ba ina mamaki ce to da Allahnka yanzu kan da Allahnka zan yi faɗa da Allahnka zan yi faɗa sai na kashe Allahnka a gina masa tubali a gina masa tubali a haɗa masa shirin da zai tafi can sama ya je ya yaƙi da Allah to Allah ubangiji da ya ce watta kaza Allahu Ibrahim khalila kar ka zaci annabi Ibrahim ne kawai Allah ya rike shi khalili a'a ai annabi ibrahim din da allah ya rike shi khalili ba dan zai amfani allah bane walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi da abin da yake sama da abin da yake kasa duk na allah ne ibrahim din na allah ne ba ma annabi ibrahim ba muhammadu rasulullahi ma na allah ne na haka annabi ibrahim ba zai amfani allah bane dan ya rike shi ba dadi walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa kana allah bi kulli shay'in muhita allah yayi kewayo da komai ilimin Allah ya kewaye komai wala yuhitu na bishai'in min ilmihi illa bima sha wasi a kursiyu samawati wal arda wala yaudu hifzuhuma wa huwa al aliyyul azim na'am
ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتون لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا توتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما da mu tsaya akan nan ayan saboda da akwai bayani eh da mu tsaya anan sai gobe idan Allah ya kai mu idan muka zo za mu ɗaura daga kan wannan ayin sai mu fassara shi sai mu je gaba insha Allah sabila da ayin yana ɗauke da wasu bayanai in Allah ya yarda eh a karanta tambayoyi sauran mu minti nawa sha biyar to bismillah karanta tambayoyi amin amin ya Allah amin ya Allah Mm. wai wani ya ce wai daga hannu da ake yi sama ana roƙon Allah wannan yana nuna cewa Allah yana sama kenan wato waɗannan mutane da kullum muke faɗa muku muke muku karatu muke zayyana muku gaskiya kuke ganewa muke feɗe muku buri har wutsi ya dangane ga ciwaci wanda suke yi wajen cutar da al'umman manzan Allah da sunan sunna kaga sun cutar da mu sun ce mun ce Allah ba ya sama mu babu yanda muka ce Allah ba ya sama ba yanda muka ce Allah ba ya sama eh Allah samamme ne a sama amma sama ba guri ne da Allah ya tare yana zaune a can ba wannan shine akidan mu Allahu mawjudun bila makan yanda muka ce Allah bai tare a sama ba to haka Allah ubangiji bai tare a ƙasa ba sabila da da sama da ƙasa gaba ɗayansu samar da su Allah ya yi daga baya to Allah da ya samar da su daga baya ɗayan biyu zai zamo in ma sama da ƙasa suna nan fimfil azal tare da Allah wannan kuma ba zai yiwu ba wannan ya warware sifan Allah na alkidamu ko laysat li awwaliyatihi ibtida'un wala li akhiriyatihi inqida'un ya warware sifan Allah na alkidamu idan an ce sama da ƙasa suna nan fil azal tare da Allah kamar yadda ibnu tamiya yake da wannan akida wannan akida kuma zandaka ce ilhadi ce ta alhawadith la awwala laha halittu ba su da farko kaf malaman musulunci sun yi raddi ma wannan aqidar ta ibnu tamiya al-hawari sala'a walala kaf sun yi mata raddi sun yi mata fata fata ta sha bamban da alqur'ani da sunnan manzon Allah to wanda suke cewa Allah na sama ko Allah na zaune akan al'arshi kuma su ce Allah na sama da ma'anan ba'inun an khalqihi yana can a sama ne yake hango abin da ke faruwa a ƙasa to su ba mu amsa ɗayan biyu in ma sama da ita da Allah tare samuwansu yake ba daga baya aka samar da ita ba in ma kuma daga baya Allah ya samar da ita sai ya taso daga inda yake sai ya dawo cikinta to su ba mu amsan ɗaya a wanne suke a'a suna nan sama tana nan tare da Allah ne tun fil azal ko kuma Allah ya yi intikali ne bayan ya halicci saman kaman ka gina gida shikenan sai ka taso ka zo ka shigo cikin wannan gidan ka sasu ka ka shiga cikin ɗakinka kamar yadda yake rubuta cikin maganganun ibn taimiyya saboda haka duk wanda ya ce Allah mu muna muna da akidan Allah samun mene a sama samuwansa tana sama amma mu akidan mu ba Allah ya tare a sama sama nan ne falonsa nan ne cikin ɗaki nan kuma ƙasa nan ne can wata mamlakan da yake mulkanta ba ba haka bane wannan wannan aƙida ne irin na lata da uzza aƙida ne irin na masu bautar lata da uzza aƙida ne irin nasu aƙidar su a gurin su Allah na sama idan sun zo ma sai su ce wai aiko kirista ne ma wai sai su ce wai wanda yake sama to bari a baku amsa Allah ubangiji saman mene tun kafin sammai saman mene tun kafin kassai saman mene bayan sama da ƙasa da al'arshi sun kare samamme ne da farkonsa ba ta da farko ƙarshensa ba ta da ƙarshe don haka samamman da baya da farko ya koru a ce ya dawo cikin halittarsa ya dogara da halittarsa su da suke ce Allah na sama a gurinsu Allah na zaune ma ɗare ɗare akan al'arshi ibnu taymiya ma yace Allah ya cika al'arshi cicif cicif ya cika al'arshi haka ya faɗa ya cika al'arshi cicif sai sulusin dare ya yi shikenan sai ya tashi ya duro sama ta uku haka ya bada ya zo ya duro sama ta duniya sulusin dare na yi da ya sauko ibnu taimiyya yana huduba a masallaci aka nemi fatawansa ya ce haka Allah yake sakowa kamar yadda na yi ubudi sai ya sako daga kan matakala na mimbarin sai ya sako kasa wallahi tallahi wannan aƙida ita ce mafi munin aƙida bayan aƙidan mushirka da kafirci ita ce mafi munin aƙida kuma musulmi in ya samu kansa cikin wannan sai dai kawai mu ce Allah ubangiji ya shiryar da shi sai dai mu ce Allah ya shirye shi kuma mun faɗa cewa ayoyin nan da suka ce Allah yana sama akwai fa ayoyin alkur'ani da suka ce Allah na ƙasa to za mu yi imani ne da wancan mu bar waɗannan to mu mun yi imani da su gaba ɗaya mun yadda na sama amma bai tare a can ba mun yadda na ƙasa amma bai sauko ƙasa ba a'a mun yadda shi samun mene ba a sama ba ba a ƙasa ba ba a gabar ba ba a yamma ba ba a kudu ba ba a arewa ba sabila da da gabar da yamma da kudu da arewa da sama da ƙasa duk halittan Allah ne kuma Allah Ubangiji laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir naji wancan dan tashan tanshi kun san dan tashan tanshi to naji shi yana cewa wai ai daga cikin hujjojin da zai tabbatar maka da cewa Allah yana sama in ji shi daga cikin hujjojin da zai tabbatar maka da cewa Allah na sama saboda Allah ya ce wa huwal aliyul azim shine madaukaki sabbihisma rabbikal a'la wai a ala shi ne wai yana sama wai a ala shi ne yana sama to akwai maganan da abul mansur al-baghdadi ya faɗi cikin wani littafinsa mai suna tafsirul asma'i was sifati a shafi na ashirin ya faɗi wannan magana ya ce wal wajhu thalith an yakuna al-uluwu bi ma'ana al-ghalaba yace fiska na uku idan ka ji ma'anan uluwi ya zo a alqur'ani to ya zo ne da ma'anan al-ghalaba Allah ya yi rinjaye ba wai Allah ya yi can sama ya yi uluwi irin na can gidan sama ba haka ba ne al'uluwu bi ma'ana al'ghalaba ma'anansa rinjaye ya ce dalilin da ya sa kuma al'uluwu idan ka gan shi a haƙƙin Allah yana nufin rinjaye ne ƙala ta'ala Allah ta'ala ya faɗi wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa a cikin suratu ali imran in kuntum mumini na aya na ɗari da talatin da tara Allah ya ce wala tahinu kar ku yi rauni wala tahzanu kar ku tsorata wa antumul a'launa me ma'anan wa antumul a'launa ma'anan wa antumul a'launa wa antumul wa antumul ghalibun ku ne za ku yi galaba ba wai ma'anan wa antumul a'launa ku ne kuka hausa ma ɗare ɗare su suna kasa ba babban bala'in da suka kunno da shi domin su siffanta Allah wallahi shine karyata cewa babu majazi ba majazi duk abin da ka gani a alkur'ani hakika ne ba wani majazi to Allah ubangiji ko tuntun ya riga ya kunce musu zani ya ce shi ya saukar da littafi huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat wa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a tawili sai su ibo sifofin Allah sai su ce wallahi sai an dangana ma Allah wani ciwaci wanda suke yi sai su ce nudifu lillahi ma abafa li nafsihi da mu jingina ma Allah abin da ya jingina wa kansa tunda shi da kansa yace yana da hannu da mu jingina masa hannunsa tunda shi da kansa yace yana sama da mu jingina masa samansa tunda shi da kansa da akwai bambanci malam jahilu tsakanin afbata li nafsihi da kuma abafa li nafsihi akwai bambanci tsakanin abafa li nafsihi da asbata li nafsihi ya jingina ma kansa daban ya tabbatar ma kansa daban abubuwa nawa Allah ya jingina ma kansa wanda in ka tabbatar ma Allah da wannan ka zama kafiri abubuwa nawa ba Allah ne ya ce nasullaha fa nasiyahum ba sun mance da Allah Allah ya mance Allah na mantuwa kana faɗa yanzu ka zama murtaddi kafiri kana ce Allah na mantuwa ka zama kafiri amma gashi shi ya ce nasullaha fa nasiyahum sun mance da Allah Allah ya mance da su ba Allah ne ya ce inna Allah la ya mallu hatta ta mallu ba ba ya ƙoshi sai kun ƙosa yanzu yanzu kana ce Allah yana ƙoshi ka zama kafiri mana akwai bambanci tsakanin abafa li nafsihi da afbata li nafsihi dan ya ce hannu ba yana nufin ya tabbatar ma kansa jariha ba shi yasa babu wani mafita in ma mutum ya bi hanyar salaf cikin tafwidi in ma mutum ya bi hanyar khalaf cikin ta'awili wallahi duk wanda ya tabbatar da waɗannan sifofi a zahirin su ma Allah ta'ala wallahi kai tsaye yana siffanta Allah da gunki ne da dodo wallahi da gunki da dodo yake siffanta Allah to gashi nan da kake kafa hujja kake ce sabbi isma rabbikal a'la Allah ubangiji yana to a'la idan ya zo ga a'la nan ya zo wala tahinu wala tazanu wa antumul a'launa in kuntum mu'mini ana nufin a'launa ku ne alghalibuna li a'daikum ku ne za ku yi galba akan abokan gaban ku ai a larabci ma akan ce alautu ala qarni na na na na yi nasara akan gwani na ba faɗan wannan Allah ta'ala ne yana yin magana akan fir'aun ya ce inna fir'auna ku bude kunnen ku ji wannan ayan inna fir'auna ala fil ardi lallai fir'aunu ala ala fil ardi shine ya je sama ma'anan ala fil ardi kenan malam ustaz ala fil ardi ma'anansa shine ya je sama wallahi tallahi ba su fahimtar nassi suna batar yau yau nake ganin wannan wani wani mai irin wannan mummunan akidan yana ce ai Allah yana sama shi yasa in za a yi addu'a sai a daga hannu mun je maka sai muka haɗu da wani babban shehin ɗarika sai muka je muka ce a mana addu'a sai muka ga ya daga hannunsa sama da Allah yana nan ai da ne mu ga yayi haka wallahi ja aljahalu barrun jahil jahilci cuta ne kuma mafi munin jahilci da'un da wiyun ma a barra sakimuhu illam yusa'ad bidabibil munjidi shine aljahilul murakkabu jahili murakkabi wanda shi bai yadda shi jahili ba to gashi Allah yana ce inna fir'auna ala fil ardi ma'anan ala fil ardi shine ghalaba wa takabbara wa daga yayi rinjaye yayi girman kai yayi dagawa gashi nan Allah yana faɗa mana dangane da annabi Sulaiman da shi da Bilkis kissan su wa Allah ta'alu alayya wa atuni muslimina wa Allah ta'alu a alan da kake kafa hujja da shi cewa Allah na sama menene ma'anar wa Allah ta'alu alayya a suratul naml aya na 41 ai la tatakabbaru kar ku min girman kai shine ma'anar la ta'alu alayya ma'khuzun min al-ulu ana nufin uluwi shine wannan a alan da kake kafa hujja da shi sabbi hisma rabbikal a'la ku kuna ɗaukan uluwin Ubangiji shine uluwi na makani, a'uzu billah wallahi wannan ba aƙidan musulmi ba ne, kuma duk wanda yake jin ya ci ya ƙoshi ya isa, wallahi ya zo mu muƙabala da shi akan wannan. Wallahi duk wanda yake cin ya ci ya ƙoshi ya isa zai tattauna akan wannan, wallahi ya zo sai mun tabbatar da cewa wannan aƙida ta cewa Allah yana can sama ɗoɗar yana hango ƙasa, wallahi sai mun tabbatar da wannan aƙida ba ta musulunci ba ne. Ba ta musulunci ba ne. meye abu ja'far at-tahawi ya faɗa cikin littafinsa al-aqida at-tahawiyya yace la tahwihi al-jihatu sit jihohi shidan nan babu yanda ya taro Allah kasaidil mubtada'at kaman sauran halittu wanda zaka ga wasu suna sama wasu suna ƙasa wasu suna gabar mala'iku dai suna sama ne nan ne wajen su wasu suna gabar wasu suna yamma wasu suna kudu wasu suna ruwa wasu suna ƙasa to shi Allah baya bai keɓanta da ko'ina cikin waɗannan wazajen ba shabila da shi ne ya halicci waɗannan wazajen kuma shi ne alƙa'imu bi zatihi menene wal qiyamu bin nafsi kun san su ba su yadda da wannan aqidan na na, na al wujud wal qidam wal baqa wal mukhalafatu wal qiyamu bin nafsi wal wahdaniyya ba duk ba su yadda da wannan ba duk ba su yadda da mu zo duk karatu yanzu minti 45 zamu na yi aqida da mu na warwarewa eh mun fahimtar da ku aqida ga abinda al-imam al-qurtubi ya faɗa amsan wanda ya yi tambaya a kan cewa wai wai ko ko ko mai ɗaga hannun sama ai idan ya ɗaga hannun sama yana nuna cewa Allah yana sama ne to zo da Allah a ɗan baka wani kyautan karatu wanda kila karambaninka bai je wajen ba karambaninka bai je wajen ba ka duba al-qurtubi al-jami'u li ahkamil qur'an gashi ga al-jami'u nan ya je ya duba al-jami'u li ahkamil qur'an mujalladi na goma sha takwas shafi na ɗari da arba'in da ɗaya ga abin da al'imamul ƙurɗubi ya faɗa ya ce wa wasuhu bil uluwi wal azamati la bil amakini wal jihati wal hududi li'annaha sifatul ajsam wa inna ma turfa'ul ayadi ko turfa'ul aidi bid du'a'i ila sama'i li'anna sama'a mahabatul wahayi wa manzilal qatari wa mahallal qudsi wa ma'adanal mutahharina min mala'ikati wa ilaiha turfa'ul a'mali ila qawlihi wa kana fi adhalihi qabla khalqil makani waz zamani لا مكان له ولا زمان له وهو الآن على ما عليه كان والله تالله باسو كراتو الإمام القرطبي وندي وندي يربط الجامع لأحكام القرآن yana daga cikin manyan manyan tafsiran da ake ba ash'are ne shine rubuta littafin Qurtubi jalla an at-tamthili wa tashbih wa amma kanin yastaqirru fihi li'annahu kana wala makan fil adli lam yahwihi az-zaman shine yake da wannan akidar yace abin da yasa ake daga hannu sama a yi addu'a ba wai an daga bane ana miƙa ma Allah dan Allah yana can sama Allah ya ce wa huwa aqrabu ilayhi minkum walakin la tufsiru wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid yana kusa da mu yawwa mu Allah mu ba a can yake ba Allah mu yana tare da mu Allah mu yana tare da mu ana daga hannu ne sabiya da nan ne mahabbatul wahayi ta nan wahayi yake sauka kuma Allah ya ce duk ayyukan mumine sama ake ɗaukakawa akan kai shi sama ne ilaihi yas'alu al-kalimu at-tayyib wal amalu salihu yarfa'uhu yace wannan dalilin yasa in da ayi addu'a sai a daga hannu sama sabila da aikin ya tafi sama ba dan wai ana mika hannu ma Allah yana can sama ba amma za mu zo mu warware waɗannan maganganun ɗani da ɗani minti arba'in da biyar biyar za mu na yi mu yi minti goma muna warware mas'alan akida mu yi minti biyar mu amsa muku tambayanku da ku yi hakuri ma da tambayoyinku wannan ya fi tambayoyin naku mahimmanci Allah ya kara mana imani abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana Allah ya kara mana san manzon Allah maulan mu Sheikh Zahiru Allah ya kara masa lafiya da nisan kwana Fatiha da salatul Fatih bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين